بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kaddara yau zuwa wuni na 22 ko yau hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wadda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida yau ma ga ya ciki ikon Allah da yadda da ya gare shi za mu ci gaba da ƙoƙarin tarjama ayoyin alkur'ani da muke yi don fahimtar ma'anoninsu da fahimtar saƙon da Allah ta'ala ya aiko mana da shi don mu kaɗaita shi da bauta idan yan wa su manta ba har yanzu muna cikin suratu maryam mun tsaya kan aya ta 65 yau kuma za mu tashi kan aya ta 66 sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أئذا ما مت مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا
Allah maɗaukakin sarki yana tunasar da mu dangane da asalin yadda wasu daga cikin bayinsa suke inkarin cewa in mutum ya mutu ba za a tayar da shi ba to shine Allah ya saukar da zirin wa'annan ayoyi dan ya gwada mana cewa Allah madaukakin sarki bai iko ne wajen tada dan adam bayan ya kashe shi shine Allah yake ba mu labari yake cewa wa yaqulul insanu al'insanu mutum ya ƙula yana cewa a iza ma mitu yanzu idan na mutu la saufa ukura juhayya da sanu za a fitar da ne rayayye mala ya ce ya ƙula al'insanu alkafir mutum wanda yake kafiri bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ne yake faɗa irin wannan magana amma duk mutum mai imani ya yadda cewa za a ta da shi in alkiyama ta yi wanda bai yadda ba sai kafiri to shi ne mala ya ce ya ƙulil insanul kafir mutum wanda yake kafiri yana cewa munkarar lilba'as don yana inkarin cewa ba za a tayar da shi ba ba da mauti bayan ya mutu sai ya ɗora cewa a iza ma mitu yanzu idan na mutu wa fanaitu na kare la sawfa ukhraju da sani za a fitar da ni min kabari daga kabari na hayyar rayayye a ga wannan magana ce tawa wanda bai san Allah ba
amma duk wanda ya san Allah abinda zai fara tunani da a ina nake ya aka yi aka samar da ni ya kamata mutum ya wani tunanin da gabanin a same ka a ina kake da aka samar da kai ya aka yi aka samar da kai sannan kuma kana raye kaga wasu sun mutu kuma an ce kai ma za ka mutu kuma aka ce duk wanda ya mutu za a tayar da shi to tambaya shine dole ka gane wanda da baka san inda kake bai samar da kai bayan ya samar da kai ya kashe ka bayan ya kashe kai ce zai dawo da kai to wannan ba abu ne da za ka yi inkarinsa ba domin akwai dalilan da za su tabbatar maka haka dalilai ne mai al'akaliya dalilai na hankali karka je ma dalilai na nakali dalilai wadda a hankalce za ka gane e tabbas ɗan adam idan an ce za a dawo da shi ya kamata ya yadda don me yasa don da bai san aina yake ba aka samar da shi bayan an samar da shi kuma aka kashe shi aka rasa shi sai aka ce bayan an rasa shi za a sake dawo da shi kaga wannan ba abu ne da zai inkari ba to kafirai wanda ba su da imani da Allah ba su yadda cewa akwai Allah ba da yawa suna nan ratata musamman ma wanda suke karfi a boko da gabanin ilimin addini ya yatsu har cikin bakakin mutane mutanen afirka da sauransu sun gamsu cewa babu Allah amma daga baya ilimi ya yatsu cikin mutane da dama sun sauka a kan irin wayannan fahimtar tasu musamman ma manya-manyan 'yan boko a da suna tafiya da irin wayannan aƙido to wannan Allah ya ta ba mu misalai a cikin alkur'ani dangane da kafirai yadda ba su yi cewa za a tada ɗan adam wayanda suke ba su yarda da Allah ba su ne suke da wannan tunanin shi sa Allah ya ƙara ba mu labari a wani yace da amal ladina kafaru allam yub'af wayanda suka kafeta suna riyawa cewa ba za a tayar da su ba Allah ce qul bala wa rabbi ce ka ce musu madalla ina rantsuwa da ubangijina la tub'afunna wallahi za a tayar da ku in mutun ya mutu za a tayar da shi babu wani kokonto bayan na yace summa latunabbi unnako bima amiltu kuma za a baku labari da abin da kuka aikata Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir yin haka abu ne mai sauki a wajen Allah mun ba da misali da annabi uzairu anan ya biyo alkariya ya ga garin a rushe ya ga babu kowa kowa ya mutu ya ce to yanzu nan garin da ya za a rayar da garin mutanen garin da ya za a yi rayar da su Allah dai ya tabbatar masa da haka nan take Allah ya karɓi rayuwarsa kuma ya kwantar da shi a wannan wurin shekara ɗari bayan shekara da lokacin da aka kwantar da shi ya yi daidai wannan lokacin sai aka tada shi aka ce kwananka nawa a nan ita yana tunanin ya kwana ɗaya koyi ne aka ce masa a'a shekarar ka ɗari a nan gudu amma idan kana kokonto ga wasu al'amura da suke tare da kai wadda damun naka ne Allah ya mai da su su zama aya da za su karantar da kai samuwar Ubangiji sai aka ce umbur ila tsa'amika wa sharabika dubi abincinka da abin shanka duk wannan shekara ɗarin lamai ta sanna babu abin da ya same su sai ƙara ba shi wata aka ce umbur ila himarika ka duba jakinka da ya waiwaya sai ga ba jaki amma ga ƙasusuwan jaki nan gashi nan a kwance ƙasusuwan azube babu fata babu gashi babu tsoka sai dai ƙasusuwa fari fat to duka Allah ya masa wannan don ya tabbatar masa cewa Allah yana da iko ya tayar da ɗan adam bayan ya kashe shi bayan ya gama gani sai Allah ya karace masa umbur ila izamik to ka duba kuma kasusuwan nan jakin naka kaifa nunshizuha da ya zamu tayar da wannan kashin wa naksuha lahama mu lillibe su da nama yanzu kaman ka je lab- anatomy laboratory ne laboratory ta anatomy ka je ka ga an yi filla filla da kasusuwa idan ana so sai a zo a dauki kasusuwar a sa waya ana jojjona su sai ka ga an tada wata halitta kwarangal ɗin gashi nan an jojjona shi da mai da waya an jojjona sai a tada halittar gashi nan a tsaye to ubangiji ta ala haka yi wa annabi uzair ga kasusuwan jakin sai aka dinga tada su wannan join ya shiga wancan wancan ya shiga wancan wancan ya shiga wancan bayan sun gama shiga sun zama halittar jaki amma a surar kashi kashin ne sai Allah ya ce masu to bari ka gani kaifa nunshizuha yadda zamu tada wannan kashin wa naksuha lahma ku sanya masa nama da aka yi wannan annabi Uzair ya ce tabbas ya sami yaqini Allah akan mai komi akan komi mai iko to kaga wannan ya gwada dan adam za a tada shi dan ya mutu abu ne mai sauki a wajen Allah shi sa a cikin sauti ya sai Allah ya ce yake gaba faɗo a kan ɗan adam ko yana cewa wadda raba da na matsalan wanda siya kalkawo ko ɗan adam yana buga mana misali ya manta da halittarsa me ya halittar nasa yana ce man yuhyi al-idama wa hiya ramim misalin da yake bayarwa kenan waye zai tayar da kashi bayan ya diddige sai Allah ya ce masa قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي أنشأها أول مرة wanda ya kagi wannan kasusuwan a farkon lokaci ba tare da ya ga misali daga wajen wani ba yuhiha zai rayar da su wa huwa bi kulli kalkin alim ko kuma shi masanin dukkan wata halitta duk wata halitta da ka sani a duniya Allah yana sanar da ita ya san dalilin da ya sa halicce ta ya san irin hikimar da ya wajen halitta ta ya san amfaninta ya yi ta danni dan kai don sauran halittunsa da ka Allah yana da iko ya tada ɗan adam a duk lokacin da ya so shi sa a nan Allah yake ba mu labar ya ce wa ya kulul insan shi mutum yana cewa a idza ma mitu yanzu idan na mutu la sawfa ukhraju hayya da sanu za a tayar da ni rayayye Allah ya ce min awala yadhkurul insan shin ɗan adam ba zai tuna bane anna khalaqnahu mu muka halicce shi min qablu gabanin ya zama ya san shi ya san kansa da shi ba komai bane ba saman me bane bai san inda yake ba Allah ya ce muka halicce shi walam yaku shay'a bai zan komai ba ai kaifa nasiya hadha al-insan malai ce dan adam tiya zai manta al-kafir wanda yake kafiri tiya zai manta kansa ya za ka manta kanka shi ne tambayar da nace mu tambaye kanmu da a ina muke sai Allah ya halice mu sai ya ce kuma zai kashe mu kuma ya kashe mu sai ce zai rayar da mu sai mu inkari sai mu tunanin cewa haka ba zai yiwu ba a'a Allah yana da iko wajen yin wannan abubuwa din shi sa mala anai ce kaifa nasiya hadha insanu al-kafir ta yaya wannan mutum kafiri ya manta da kansa awala yadhkuru ba zai tuna bane anna khalaqnahu cewa mu muka halicce shi a wallan marratin a farkon lokaci walam yakun shay'an bai zama komai maujudan wanda yake za a saman me da shi ba saman me bane Allah ya samar da shi baka nan Allah ya samar da kai kuma kai inkari Allah ya ce zai tayar da kai kace a'a annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wata rai ya ubangiji arimi kaifa tuhil mauta ce Allah ka nuna mun ya kake rayar da matattu Allah sai tambaye shi ce awalam tu'min baka imani bane ya ibrahim yace masa a walakin li yatma'inna qalbi ya Allah nayi wannan tambayan ne ba dan komai ba don in sake samun nutsuwa da ya ne a cikin zuciyata amma nabi ibrahim ya da cewa za ta ɗan adam amma duk da haka don ya zama mana darasi da ni da kai da sauran al'umma sai Allah ya yi masa abin da yake so Allah ya ce masa fakun arba'atan min al-dayr ko yace ka kama tsuntsaye guda hudu ka daka su ka yanka ka yanka su ka zo ka cakuɗa su ka dake ka mutsike su buɗaya sai ka ɗauke su sai ka je ka ɗora wannan da gashin da naman da komi na tsuntsaye guda hudun ka ɗora akan wani dutse bayan ka ɗora Allah ya ce masa sun madu'uhunna sannan sai ka dinga kiran kowanne tsuntsu ko kowace halitta da sunansa Allah ya ce ya ati naka sa'aya za su zo maka suna tafiya annabi Ibrahim bayan ya haka ɗora wannan ainihin tsuntsaye hudu da ya dake su ya ɗora sai ya ce misali ce kurciya sai ga gashin kurciya da namanta da waye da waye yana fitowa yana haɗuwa bayan haɗa su sai tashi fur dusai da ya kira waɗannan tsuntsaye bayan ya gama kiransu sun tashi sun yi komi annabi ibrahim da kansa ya ce a'alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir haƙiƙa na yadda na samu tabbataccen ilimi cewa Allah akan komi mai iko ne to ya dan adam zai inkarin cewa ba za a ta da shi ba to duk wanda kuka yana inkarin cewa ba za a ta da shi ba to ba mutumin kwarai bane amma mutumin kirki ya yarda cewa akwai alkiyama kuma Allah zai tayar da mutane ranar alkiyaman nan kuma wannan alkiyama wanda ya abin da Allah yake so ya kiyaye abin da Allah ya ce a kiyaye to shi dan ya ce alkiyama ba wani tashin hankali zai gani asali ma zai tayi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ce fa rabbika Allah ya ce yana rantsuwa da kansa a shari'ar musulunci Allah yana da iko ya rantsa da duk abin da yake so da haka za ku ga Allah ya rantsa da kansa Allah ya rantsa da manzon Allah Allah ya rantsa da rana Allah ya rantsa da wata Allah ya rantsa da duk abin da yake so wa min shani an yakusima bi kulli ma yake duk abin da yake so zai rantsa da shi amma da ni da kai da duk wani wanda ake kiransa bawa baya rantsuwa dai sai da sunan Allah shari'a ba ta ba shi izini ya rantse da kowane irin abin halitta ba ko annabin Allah ba a rantsuwa da annabi da yawa za ka ji mutanen suna ce na rantse da annabi ka yi kuskure ba a rantsuwa da annabi ina fata mun fahimta yawa da wa ake rantsuwa da Allah ta'ala wani za ka ce ya rantse da kwaran gwatsa ba kyau ana rantsuwa da waye da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmuta duk wanda ya zan zai rantsa to ya rantsa da Allah ko kuma ya shiru zaka rantsa da Allah ko da zatin Allah ko da sifa Allah ko da sunayen Allah duk waɗannan za ya halatta kai rantsuwa da su amma ba a rantsuwa da wani halitta cikin halittun Allah in ba Allah ba Allah karatar da mu to anan ubangiji ya rantsa da kansa yace la nahshurannahum ko ce wallahi sai mun taro dukkan al'umma da wanda suka yadda da wanda ba su yadda ba dukkan Allah ce sai ya taro su washayatin da shaydanu bayan na Allah ce thumma lanuhdirannahum sannan kuma za mu tattaro su haura jahannama a gefen wutan jahannama jisiyal za mu gurfanar da su a kan gwiwoyinsu kowa za a zo da mutum a bakin wuta a gurfanar da shi ai mala ya ce korar duka ayyukan rasul ubangiji yana rantsuwa da kansa ya kai wannan manzo da na jama anna ha'ula ilmunkirina lilbas tabbas sai mun tara wa'annan da suke inkarin tayarwa gobe alkiyama ma'ashaɗin tare da shaidanu sun malana a tiyan nabiyin ajma'in kuma za mu zo da su baki ɗaya haula jahannama bakin wutan jahannama bariki na suna gurfane ala rukubihim a bisa guyoyinsu don me yasa male ce li shiddati ma hum fihi min al haul saboda tsananin abin da suka gani ko kuma suke cikin sa a wannan rana na tashin hankali tashin hankalin da dan adam zai gani gobe alkiyama shi zai sa ba zai iya tsayawa a kan ƙafafuwansa ba sai ya tsugunta saboda masifa Allah ka kare mu Allah ya ce mai sun malanan zai anna min kulli shi'ati sannan za mu fitar daga kowace cikin ainihin jama'a yau a shaddu alar rahmani ifiya a yi sun ma da na akuzanna min kulli ɗa'ifat sannan za mu kama cikin kowace jama'a a shaddun tamarrudan wanda ya fi su ta da karan hanci Allah ya ce ranar alkiyama za mu kama shi wa isyanan da kuma wanda suka fi saba wa Allah yin sako aikata ayyuka na zunubai da wanda suka fita da karan hanci suna ga su wasu abu ne Allah ya ce za mu kama su gobe alkiyama fa nabda'u bi azabi Allah ya ce sai mu fara yi musu azaba sai mu fara yi musu azaba wanda suka fita da karan hanci da ta da kayar baya da ainihin yawan sabon Allah a filin alkiyama da su za a fara Allah ya ce summa sannan da na hannu a'lamu billazina hum aula bi asliya ita sannan mu ne muka fi sani su wane ne za su tsallaka za su shiga wuta saboda tsayar da suka yi su ji zafinta su ɗanɗana masifarta Allah ya ce mu ne muka san wai da za su faɗa a cikin wannan masifa ɗin Allah ya ce wa in minkum ai ma minkum babu ɗaya daga cikin ku illa wariduha face ya gangara ta cikin wuta kana ala rabbika wannan ya tabbata a wajen ubangiji ka hatiman hatimi ne da aka buga maqadiyan an hukunta haka kowa sai ya bi ta kan mutan jahannama ayu ma minkum ayyuhan nasu babu wani cikin ku ya ku mutane ahadin wani mutum daya illa waridun na face ya gangara ta kan muta bil mururi zai shude ala sirati akan sirati al mansub wanda aka shimfida shi alamatin jahannama akan wutan jahannama aka shimfida shi to kowa ta kai zai zo yi kowa ta kai zai bi shi sa abu zaini ne kirawa ne a cikin littafin sana risala ya ce wa annan siraɗa haƙƙon ya ce lalle siraɗi gaskiya ne tare da al'umma ya ce al'umma za ta biyo ta kansa ya ce famuta fawacin ko akwai da za su tsallaka da gaggawa akwai ko masu tsira akwai kuma yace wa qaumun aw bakatuhum fiha a'malu akwai kuma wasu mutanen da ayyukan su zai jefa su a cikin wuta a wannan rana din to shine wanda Allah yake ba mu labari yace summa lanahnu a'lamu bil ladina hum awla bi yasliya to su ne wanda ayyukan su jefa su a ciki kuma ƴan uwa mu ji tsoron sirati don manzan Allah da kansa ya ce za a zo a ɗora shi a kan mutum jahannama ya ce kuma duhu ne duk wanda ka gashi da fitila shi ya zo da fitilarsa da haka kowa ya tanadi haskensa tun a nan duniya to ta yaya ake tanadin wannan haske ta bin Allah da ayyukan alkhairi mu zama mutane masu ƙoƙari wajen yin ayyuka na alkhairi sannan mu nesanta kanmu da zalunci da ha'inci da cin amana mu yi ƙoƙarin kare kanmu daga abubuwan da suke haƙoƙin da ba namu ba na wasu mutane ne to mu yi ƙoƙarin nesanta kanmu da su saboda wa'annan ayyuka da wa'annan haƙoƙi na mutane su ne za su hana mutum ƙetare siraɗi to aka ce duhu ne da shi kuma za a shimfiɗa shi akan wutan jahannama kuma aka ce kaman gashi yake kuma kaifinsa ya fi na takobi kowa zai bi ta kansa ka ce ranar manzon Allah yana bakin sira'in yana addu'a yana ce rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar Allah ka kubutar da mu da haka za a zo kowa zai zo ya bi ta kai to manzan Allah ya ce bayan an ɗora shi tiraɗin a kan wutan jihannama za a ɗora shi a ƙarƙashinsa akwai wasu kalalib abin da ake kira kamar ƙugiyoyi manya-manyan ƙugiya suna wucewa suna haka wof ta ƙarƙashinsa duk wanda ya garaje sai su cifke shi sai su wurga shi ciki to amma nan za ka yi garajen a'a duk wanda ya garaje a duniya ya yi abin tsiya to wasu tun daga kan wannan siraɗin wannan wannan kugiya za ta cafke mutum ta jefa shi wuta shi sa abu zari da ƙerawa ne ke cewa wa kaumun abokatun fiya amali wasu mutane ayyukansu ne jefa su a ciki to wannan kugiyar ne za ta cafko mutum sai ta wurga su cikin wutan to haka mutane za su zo su ta tsallakawa su ta tsallakawa don Allah ya ce babu ɗaya cikin mutane sai ya bi ta kan wutan yace wannan magana ce da an sa hatimi an buga kuma an hukunta haka da haka ba komawa da baya to da haka don mu yi tanadi don kubuta a wannan wuri mu ji tsoron Allah mu yi ƙoƙarin kiyaye dukkan abin da Allah ya ce mu kiyaye abubuwa na wajibi da Allah ya ɗora mana mai ƙoƙarin aiwatar da su abubuwa na mustahabi da sunna da aka kwaɗaitar da mu yi ƙoƙari mu kwaɗaito wajen yin su abubuwan da aka haramta aka ce haramun ne mu yi ƙoƙari mu nesanta kanmu da su to riko da waɗannan al'amura su za sa ɗan adam ya kubuta a kan sana'i amma wanda ya sakaci bai kiyaye irin wayannan abubuwa ba to lalle yana cikin mutanen da irin ayyukan su zai jefa su a ciki to kamar da muka faɗa shi tsiraɗi duhu ne da shi kowa ga ganshi akan tsiraɗi da fitila shi zo da ita shi sa wasu mutane za su zo kan tsiraɗin sai su ga duhu a gabansu sai su fara kiran waɗanda suka sani yunaduna hum alam nakum ma'akum ko da a duniya ba tare muke ba sai su mayar musu da amsa sai a a duniya aiku kun rubi kanku kun zauna kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza da aka da ƙarshe su ce musu mai ƙilar ji'uwara akun faltami su nura ce ku koma baya ku je ku nemo haskenku suna juyawa Allah ya ce fadu riba bai na wambi sorin ko sai a sa a shamaki a tsakaninsu da wata katanga fihin rahmatu cikin katangan jin kai ne bayansa kuma fi wa min kibla hil azab ko ta baya kuma azaba ce Allah ka raba mana ita su zaka yan uwa mutum ya dage aikin alkhairi shi sa nan mala yace wa ma minkum ayyuhan nas babu wani cikin ku ya ku mutane ahadun mutum daya illa waridun nar face ya gangara ta wuta bilmururi ta hanyar shudewa ko tafiya ala siradi akan siradi almansubi wanda aka shimfida shi alamatin jahannama akan wutan jahannama kullun Allah ya ce kowane mutum daya bi hasabi amali zai tsallaka wannan siradin gwargwadon ayyukansa gwargwadon abin da kai na kirki gwargwadon haka za ka tsallaka shi sa imamu zahabi a cikin kitabul kaba'irar ya ce akwai wani zai zo zai hau sira'i zai tsallaka sira'i kamar walƙiya wulaf ya wuce saboda kyawawan ayyukansa wani zai zo kamar mai kamar ingarman doki haka zai zai wuce a guje wani zai zo kamar gudun ƙato wani zai zo da rarrafe wani zai zo da jan ciki wani zai zo ana yagan namansa yana kwacewa haka da haka zai tsallaka eh da kyar na tsere ya mame to Allah karka sa a sama ba gaba ko ana yaga naman jikinsa wallahi haka zai tsallaka haka ba mu zafi ya faɗa ya ce ana yagansa yana kwacewa a fusgata nan ya kwace a fusgata nan ya kwace irin akwai mutane masu irin zilliyar nan to da ɗan aiki zai na zilliyar sulun sulun haka ne ya tsallaka to kowannan ma dai ya yi dace ku Allah ka sa mu tsallaka mu dage yan uwa wallahi mu ya dage abin kirki saboda lahiran na wallahi ba wasa bace mutum ba zai gane ba Abdullahi dan Umar ya rubuto mana hadisi ingantacce hadisi muttafaqun alaihi sai fassara maganan ɗaya daga cikin sabon manzan Allah. Ali bin Abi Talib cikin irin maganganunsa ya ce, Annasu niyamu wa idza matu in tamba. Yace mutane bacci suke amma in mutum ya mutu sai ya farka a baccin da yake da sabila dan umar ya kawo wani hadisi muttafaqun alaihi yace babu wani mutumin da zai mutu face ya san matsayinsa tun yana cikin kabari yace idan ka mutu aka sa ka cikin kabari aka gama binne ka aka tafi mutane suna juyawa masu tambaya za su keto ta cikin kabarinka za su zo su zaunar da kai in sun zaunar da mutum sai su masu tambayoyi kamar haka man rabbuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma za ta qulu fi hadha alladhi bu'itha fikum za ta tambaye mutum waye ubangijin ce rabbi Allah ce ubangijina shine Allah wa ma dinuka me addininka dinil islam ko ma me wa ma qiblatuka menene alqiblarka ce alqiblata shine musulunci duk ɗaya ne da waccan tambaya sai a ce ma za ta kulu fi hadha ar-rajul me za ka faɗa dangane da wannan mutum allazi bu isa fikum wadda aka aiko shi a cikinku ba za a ce muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam don ka gane ya ce rajul ga mutumin ƙwarai ga ka ce kuwa muhammadu ja'ana bil huda fa'amanna wattaba'ana shi ne muhammadu bai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo mana da shirya sai muka yi imani sai muka bi to kana ansa wannan tambaya din manzo Allah ce sai a bude maka wutan jahannama a bude wata yar taga haka sai a nuna maka a ce a duniya lokacin da kake duniya baka bi san zuciyarka ba kai abubuwan da Allah yake so da kana da rabo a wannan gidan amma saboda baka bi san zuciya ba baka da rabo anan sai a rufe sai a bude aljanna sai a nuna masa sai ya gani sai a ce to yanzu anan kake da rabo sai a bar wannan taga ɗin da aka buɗe ni'ima sai ta dinga shigowa cikin kabarin mutum har ranar da za a tada alƙiyama in kuma aka tambaye mutum aka ce wa ma rabbuka idan ba mutumin kirki ba ne manzala ya gaya mana ce ya zai amsa sai ce ha ha la adari duk tambayar da za a masa iya fi ha ha la'adar to an masa wannan sai a ce aliyau mutu shi zauna azabar holi ko a yau ne za a muku azaba ta wulaƙanci saboda abin da kuka kasance kuna yi a duniya su da haka ɗan adam ya tsaya abin kirki bula ɗan umar ya ce manzan allah ya ce idan aka masa tambayoyin nan duk bai ansa ba sai a buɗe taga a gidan aljanna sai a nuna masa sai ji daɗin ta ya ji daɗin ganin ya ji daɗin iskar da ta shigo da sauransu bayan an gama nuna masa komai sai a ce amma a rayuwarka ta duniya ka rayu a san zuciya da a nan kake da rabo sai a rufe sai a buɗe wutan jahannama ya ganta da bala'inta da tashin hankalinta ya shigo bayan ya gani sai a ce to nan yanzu kake da rabo saboda a duniya ka rayu a kan san zuciyarka sai a bar shi a cikin wannan masifa ɗin shi ma har ranar alƙiyama to kuka daga nan mutum zai san matsayin da ka mu tsaya mu yi abin kirki wanda ya aka buɗe masa tagar aljanna yake jin ni'ima har ranar alƙiyama ai ya san zai tsallaka siraɗi wanda aka buɗe masa tagar wuta yana jin azaba har ranar alƙiyama ai ya san kafin tsallaka siraɗinsa akwai wahala to haka ƴan uwa wallahi mu dage mu tsaya bisa abin da Allah ta'ala ya tsaye da mu don don mutum ya ya tsallaka shi sa nan malam mai tafsir ya ce kullum bi hasabi amalihi kowanne mutum zai tsallaka sira'in ne gwargwadon aikin in kai aiki mai yawa na kirki mizanin kaya da nauyi ku ne masu tsammu ne masu tsallaka kamar walƙiya ko ya ustaz Allah ya samu dace ɗabi da haka mutu ya dage ya ce kana zalika amran mahtuman ya ce wannan al'amari da aka buga masa hatimi cewa ɗan adam sai ya bi kan wutan jahannaman nan an buga hatimi ka san duk abin da aka sa su ya zama mai ya zama doka ba a warware shi so da haka babu abin da zai warware dan adam ya bi kansa raɗi babu shi so menene mafita mu tsaya mu bi Allah tun gabanin lokaci udiyallahu yace Allah yayi yayi hukunci ko qadallahu Allah ya hukunta haka subhanahu wanda ya tsarkaka wa hakama annahu la budda min uqi yace kuma ya hukunta ko babu makawa sai wannan hukuncin ya auku la mahalata babu matsara ba yadda za a yi dan adam ya kauce wannan duk yadda mutum zai yi sai ya tsallaka siradi saboda haka yan uwa mu yi tanadi don mu samu yadda za mu ketara wannan siradi Allah ta'ala tsere da mu ka karanta ko yace summa nunajjil ladina taqaw Allah yace sannan sai mu tsere da waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah yace wa nadharu zalimina sai wa bar azzalimai fiha a cikin wutan nan ko akan siradi jisiyan suna gurfane kowa ya gurfana akan gurarsa anan za a basu ai mala yace summa nunajjil ladina taqaw rabbahum sannan sai mu tsayar da waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu bi da'atihi ta hanyar yi masa biyayya wal bodi an ma'asiyati kuma suka nesanta kansu da me saba wa ubangiji wanda ya tsaya ya tabotar Allah sannan ya nesanta kansa da sabon Allah shine taqi shine mai tsoron Allah to su ne waɗanda Allah zai tsayar da su sai ce wa nadaru zalimin ai wa natruku zalimin li anfusihim sai mu bar waɗanda suka zalunci kawo kansu bai sa malam mai tafsiri yace suka zalunci kawo kansu dalili ai ba wanda yazo tilasta ka wajen yin tsiyar da kai eh idan iskanci kai tai a duniya babu wanda ya tilasta ka kai ka sa kanka shi sa kai ka zalunci kanka da kanka in kayan mutane ka cinye an baka ka kai ka cinye ko ka samu wata dama a wani ofis ka sa biran ka kai ta kwarara kai ta kwararar da shi kaga babu wanda ya saka ba wanda ya tilasta ka kai ka tilasta kanka da kanka shi sa ya ce me wa natruku zalimina li anfusihim sai mu bar wa'anda suka zalunci kawukansu bil kufri billahi ta hanyar kafi kafirci ga Allah finnari mu basu a cikin wuta barikina suna masu gurfanuwa ala kurkubi a bisa gwiwoyinsu sun gurfana kan gwiwoyinsu ba wadda zai kula su suna nan a cikin wannan hali suna cikin masifa Allah ka tsere da sai Allah ya ce ne idza tutla alaihim wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina amanu قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا الله مرحبا كنسركيتي وإذا تتلى عليهم آياتنا yace idan ana karanta musu ayoyin bayyinatin a fili qalan ladina kafar wayanda suka kafirta sai su ce lil ladina amanu ga wayanda suka yi imani ayyul fariqaini khairu to a cikin bangarori guda biyun nan wani ne suka fi samun alkhairi maqaman matsayi ko wurin zama wa hasan nadiya kuma suwaye suka fi samun ainihin wajen zama mai kyau kaga wanda du za a zo a karanta masa alkur'ani a yi masa bayani a fitar masa da hukunci saboda son zuciya ya ce ba zai yi ba ya fada cikin irin wayannan mutane eh ya fada cikin irin wayannan mutane shi yasa dole ka tausaya wa al'ummar mu musamman a wannan zamani domin al'ummar in ka kasa ta kashi uku kashi biyu duk akan son zuciya suke rayuwa bari ba mu misali ya duk misalin daukan wata a ga wata a dauki azumi a ga wata a sharuwa wannan abin da muke faɗa yanzu ibn kaldum ya ce akwai abubuwa guda uku kwata-kwata ba sa hannun talakan gari haƙƙi ne na shugabanni idan shugabanni ba su yi bayani a kai ba to kai talaka ba ka da wani abu da za ka faɗa kai to ɗaya daga cikin wayannan abubuwan shi ne ganin wata a ɗauki azumi da ganin wata a sha ruwa malamai suka ce ko kai ɗaya ka ga wata a gari ya zama da babu wanda ya gani shugabanni ba su tattaba su kai ma aka ce kai ma azumi bai zama wajibi a kanka ba to ina ga mutanen da za a ce musu ainihin shugaba na musulunci wadda ganin da kake na cewa lalatacce ne a idanunka kai da kake gani ko ba ka ba wanda suke ganin lalacewar mutane ɗin ko to su da suke ganin lalatattun mutane ne shugabanni sun ce an ga abu kai ka ce ba ka yadda ba kuma ka zauna ba gani ba ka kwana ɗaya ka kwana biyu kuma ka zo ka ce ka gani ka ɗauki azumi to a wani dalili ka ɗauka kaga son zuciya ne aka ce an gani a sharuwa ka ce a kuma shi addini nan ba ra'ayi ba ne shari'a ce inda ra'ayi ne kowa zai yi riko da ra'ayinsa kawai je yi abin da ya gada amma ba ra'ayi ba ne to saboda irin wayannan abubuwan ibnu kaltun ya ce abubuwa uku ba su hannun talaka a ga wata a ɗauki azumi a ga wata a sha ruwa wanda yana hannun shugabanni masallatan yan juma'a hudubobin da za su yi shugabanni ne za su ga abin da ya dace a sanar da mutane sai a ce limamai ku je ku rubuta huduba akan matsala kaza saboda mun fahimci al'ummar mu ta fada cikin kaza yanzu duk mu ko abu da ya gada baki faɗa ko to shi ta za ku gani al'ummar kullum take tara rabuwa kullum take tara rabuwa saboda mai akwai abubuwan da ba a tare mata ba ibn kaldu ya ce abu na uku ya ce masallacin idi ba a barin su halin talaka idan aka yi idi na gari duk wanda ya zo ce zai idi a hukunta shi saboda ba a so musulunci a samu rarrabuwar kayi wannan ya can wanda ya can wannan ya can wani abu ya jawo musulunci ya zama mai rauni yau a duniya musulmai ba za su iya haɗa kansu ba yau in an zo ana yaƙar wani musulmi sai ka leƙa ka ce a kai da wani shi kaza ne shi kenan saboda irin wa'annan duka aka to duk lokacin da ake karantawa mutum ayoyin Allah ai shine malai yace wa idza tutla alan nasi idan ana karanta ayoyin Allah a mutane ayatuna ayoyin almunazzilat wadda aka saukar da su alwadihat wadda suke a fili qala alkuffaru billahi sai kafirai mutanen da suka kafirta da Allah sai su faɗa lil mu'minina ga mu'minai mutanen kirki biyu suna cewa ayyul fariqaini wanda bangare ne minna wa minkum a cikinmu da ku mu da ku su wane ne afdalu manzilan suka fi mafi mafi darajar masauki wa ahsanu majalisin da kuma mafi kyawun wajen zama in alkiyama ta yi idan alkiyama ta yi suwaye za su samu masauki maɗaukaki da wajen zama mafi kyawun wanda ya shiga aljanna shi yake da masauki maɗaukaki ko shi yake kuma da mai wajen zama mai kyau wanda ya shiga wuta ai ya samu makaskancin masauki kuma ya samu mummunan masauki ko mummunan wajen zama ka Allah ta'ala shine mafi sanin dan adam daka dukkan wanda aka kawo masa ayoyin Allah aka ce masa ga abin da shari'a ta tabbatar ya fahimta ya yi waɗi da su ta wannan ya faɗa cikin hatsari wadda aka karanta masa ya gane ya bi ya tsaya bisa abin da wa'annan ainihin shari'a ta tsaye da shi ta wannan ya yi nasara kuma shi ne yake da mafi alkairin matsuguni da mafi ɗaukakan wajen zama da mafi kyawun wajen zama Allah ka datar da mu Allah ya ce wa kam ahlakna ko da karanta ko Allah ya ce wa kam ahlakna ai da yawa muka halakal qablahum gabaninsu min karnin ainihin karnoni hum ahsanu asas wanda suka fi su ainihin mai komai da kake gani minar umami allazi wanda suke da kayan jin daɗi a hasanin asatan suna da mata'an kayayyakin jin daɗi abubuwa daban-daban in kana bibiyan tarihin duniya kaga wasu mutanen irin abin da Allah ya musu na ni'ima da jin daɗi da komai sai ga a duniya yanzu ma mai jin daɗi yanzu mai jin daɗi duniya ta cika da tashin hankali eh duniya ta cika da masifu ina jin daɗi wanda suka rayu a ba ma a ko'ina ba 80 zuwa 90 wanda suka rayuwa a wannan lokacin in sun gaya ma daɗin da suka jike za ka yi mamaki wani ma an gaya ma zai ka ce ƙarya ne so daga 80 ɗin zuwa 90 ɗin buhun shinkafa nawa ne 81 zuwa 85 buhun shinkafa nawa ne naira 25 kuma da duk ƙasar nan ba san wata shinkafa 'yar ƙasa ba da haka sani Caroline kowa ita yake ci na wajen fahimta kuma naira ashirin da biyar ce kuma wannan birnin da ake sayar maka naira dubu bai kai sile biyar ba a wancan lokacin bai kai ba wallahi katon ɗin gangan madara gaba ɗaya na wani katon ɗin fik yanzu ba ɗaya naira ɗari bakwai ce wannan ɗari bakwai ɗin a da sai ka sai katon ya kai goma da ku gashi yanzu ina jin daɗi eh muna yaran shakuna mun tashi a shago sai a bamu naira biyar sai mu shiga lungun yayi a can gangaren jos sai mu je mu sayi kaza soyayya sile sile goma sha biyar kaza katuwa za a wasu babba da naira biyu da sile biyar ce kaza za a wasu je kai ta ci sai ka kara sai da za ka yi yanzu kaza ɗaya nawa ana azumi mutane ba su iya cin kaza ba to ina daɗi yanzu yan kuwa mutu ya mu koma mu fi Allah wallahi wadda suka rayu da sun ji daɗi ya jin daɗi to balantana a cika